وأثار الأنبياء كلهم من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كفاية ده كنت صلى وتم daga shi zuwa yau dukkan su yake an umarce mun zamu sallah mu yi ta haka ka ganganci ne ma mutum yake akwai wani kafin hannu a cikin sallah ganganci ne dan ba ku da wani annabi kwaya da kake tare da shi wa marra bi rajulin wannan hadisi yana nan ibn hibban ya rawaito shi imam malik ya rawaito shi a cikin muwatta wa marra bi rajulin manzon Allah ya wuce wani mutum wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra manzon Allah ya wuce wani sai shi kuma yayi haka ya dora hagu akan dama shi manzon Allah ya tuntuke hannunsa da juya shi mai da wannan kasa mai da wannan sama za mu zo kan suka ya ake yi wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da abu dara da sanadi ingantacce wad'uhuma ala sajdi kora su akan kirji wasu suna fawa a wuya nan sai da mutum ya haka sai haba iya sallah ya ta tsoro sa hakan wani kuma ya kai can can ayyuban mina sura can kusa da cibiya wani kuma can ma kusa da al'aurar duk ba haka ake ba wani kaga sai ya haka sai ya dora hannun a haka ya haka wani ya haka yake kowa da ga dama ke kuka biyu ke kada in ba ita kai ba kai sunna ba ga yadda take nan wa kana yad'u al-yumna ala bahri kaffihi kaffihi al-yusra والرفق والرفق والطائف ينا دور كفه كفه اليسرى kafin hannunsa na hagu da kuma arrafdu shine nan wato mahaɗar hannu ruwan hannu wa ka'i da kuma wato nan wato wato abin sandar hannu dan haka nan haka mutum zai wannan kafin hannun zai ɗore ne a kan nan kawai sai ka ɗora sa haka shi ne waƙo ɗin dan haka ba shi ya zo hannun ba iya nan haka za ka ɗora shi kaga rabi nan yana kan fa'id wannan kashin tun daga nan zuwa da shi ake kira fa'id rasbu kuma kan nan in an ce ya dora shi akan abu uku aka ce ya dora shi ko da me da ne ya dora tafin ka na hagu akan rasbu da fa'id fa'id shine daga nan in ka duba lugha zuwa nan shine fa'id kafu kuma wato shine nan da aka ce a dora tafin hannu ba dukan hannun ba in ka tsaye da hannun nan kaga zai dori kan fa'il ba sannan kenan zai ɗora haka sai a raba shi biyu ta ɗora haka kaga ya hau kan nan kuma ya hau kan nan to wannan shi ne suka ta ɗaya shi ne wabu'u wabu'u ɗorawa kenan nan kawai ɗorawa kai baka binci komai ba baka riƙe ba suka ta biyu wa kana ya ba'uhu ma ala sadari wa amara bi zalika ashabu ashabahu وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى وترى كما ينا ريقه حغو اكن داما وكان يضعهما على الصدر yana kuma tsora su akan kirji in an ce riƙewa kan nan kenan za a riƙe sai a haka kaga riƙewa in ka tashi kan nan wajen wuyan hannu za ka riƙe ko sai kai haka riƙe hannu kaga mutum ya haka ya riƙe gurin da na ba nan zai tsora in dora ce a kan nan za ka dora riƙewa ce kuma kan nan za ka yi a gani cikin ta gama amma mutum ya haka wani ya haka wani ya haka wani ya haka ba siffa ba kaifiya mun ji inda ake ɗora hannu da kuma hadisan da suka nuna akwai siffar wabu akwai siffar qabdu wa kana yastaftu yastaftu taratan bi Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الصوب الابيض من الدنس annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude sallarsa da wannan addu'ar wata rana dan kala kala ce ka san sunna da dinta kenan in abu ya tabbata ga shi iri iri kai wannan kala kai wannan kala yau kai wannan kala in ka gaji da wannan kala ka canza duk kuma kana cikin sunna ga wannan addu'ar ita abin da take cewa Allahumma ba'id Allah ka nisanta baini tsakanina wa baina khatayaya da kuma kusakuraina duka kama ba a ta bainal mashriq wal maghrib kamar da ta nisanta mahudan rana da mafadarta yadda ba sa haɗuwa to Allah kada ka samu haɗu da zunubi na ko ranar alkiyama ai min hannun riga da su Allahumma ghassilni min khataaya Allah ka wanke ni daga kusakuraina bil ma'i da ruwa wa kalbi da kankara wal barad da raba Allahumma naqini min adh-dhunub Allah ka wanke ni daga zunubi wal khataaya da kusakurai kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas kamar da ake tsabtacewa ake wankewa ake girgewa tufafi farare daga ƙazanta daga datti daga annashiya ake wanke su to Allah ne ma ka wanke ni daga zunubi na haka yanzu kayan Allah an san na addu'ar har mutum ya sha amma kuma wani ma ya ce da ai sabara kafin ka yana addu'a an fara karatu dole ne ne ya dinga yi kuma ya dinga ba mutane dama suna yi kuma wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi da imam muslim da abu dauda da imam nisa'i a hadisin abu huraira yace manzon Allah in ya tabbara sai tsaya sai yace ya rasulullah me yasa na fanshe ka da babana da babata yaya na ga in kai tabbara kafin ka fara karatu sai ka dan tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga abin da nake karantawa shine karanta abu huraira wannan addu'a din wa taratan yaqulu wani lokaci kuma sai ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها انه لا يغفر الذنوب الا انت وهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئ الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilayka Imam Muslim ya rawaito wannan a cikin salatul mufatirin babu du'a fi salatul layl wa qiyamihi babu da ke karantar da mu addu'a a sallar dare da tsayuwar dare Abu Dawud ya rawaito shi fi salati babu ma yuktahu bihi salatu min ad-du'a babu da ke karantar da mu abin da ake buɗe sallah da shi Imam Ahmad da Ibn Hibban da Imam An-Nisa'i Imam An-Nisa'i ya rawaito shi fi istifta fi istifta باب الذكر والدعاء بعد التكبير من حديث علي رضي الله عنه وقوله في الحديث والشر ليس اليك يتي وجهت وجهي ناقصا تبدا دكا فكاتا للذي فطر السماوات والارض وان ده يقلقلو سما ده قسا حنيفا ina mai bin Allah kai bana yarda da kowa musliman kuma mai miƙa wuya ga Allah kuma ana minal mushrikin bana cikin masu shirka illa salati hakika sallata wa nufusi da yankana na ragon layya ko na ragon suna ko na ragon hadaya wa mahayaya da dukkan rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi har gudanar da su ga Allah rabbil alamin wanda ya halitta kowa da komai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin zatinsa a cikin aikinsa a cikin sunayensa a cikin sufofinsa wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya miƙa wuya ga Allah Allahumma antal maliku Allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta ba wanda isan tantu abauta maka da gaskiya sai kai an karabbi kai ne ka kage ni kuma kake ciyar da ni wa ana abduka ni bawanka ne ظلمت نفسي نا ظالمت كينا وأترفت بذنبي كما نا يرجد ظالمت كينا دني فغفرني ذنوبي جميعها كياتي من ذنوبنا دفع جمائيا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذنوبا وندي إشي يافا ذنوبي إما خيبا وهدني كثير يدني لأحسن الأخلاق زي عظمتي كاون تبيئو لا يهدي لأحسنها إلا أنت هامي إيه شريا وازوا لكاوا وانتبيئو شيكي وصرف عني سيء الأخلاق Amin kan tani daga munanan halaye la ya shirku anni sayyi'aha illa anta ba mai iya juyan min da munanan ɗabi'u daga bari na sai kai labbaika na amsa maka wa sa'adaika na karɓi arzikinka wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alheri a hannunka yake wa sharru laysa ilayka amma babu sharri tare da kai ana bisa ni bawanka ne wa ilayka kuma gare ka zan koma tabaraka albarkata ta yi yawa wa ta'alaita ɗaukaka ta ɗaukaka shirka ina neman gafararka ba tubi ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka to shi ne yace da yace wa sharu laysa ilaika ma'anahu ashru laysa mimma yataqar mimma yataqarrabu bihi ilaika ba aika ta sharri domin neman kusanci ga Allah wakila arada anna sharra la yas la yasadu ilayhi ko kuma sharri baya kowa zuwa gare shi fa inna ma yasadu ilayhi tayyib wa huwa alkhair alheri yake kaiwa ga Allah wakila la yusabbu sharru ilaika ba a dukkan sharri gare ka alam tirad alam ti alam tiradi alam alam alal intirad ta aziman wa huwa subhanahu khaliq al khair wa sharr wa sharr fi ba'd makhluqatihi halitta ta ce akwai sharri a ciki la fi khalqihi wa fi'lihi a wai cikin aikin Allah ba ولهذا قدر هكذا تنزه سبحانه عن الظلم Allah ya ɗaukaka ga barin zalunci allazi haqiqatuhu wada'u shay'i fi ghairi mahallihi wanda zalunci yana nufin aji abu inda bai dace ba la fala yad'u al-ashya'a illa fi mawadi'aha allaqa biha wa zalika khairun kulluhu Allah ba ya sanya abu sai inda ya dace wannan shine alheri wa sharru wada'u shay'i fi ghairi mahallihi sharru kuma sanya abu inda bai dace ba fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran in aka aje abu inda ya dace to ba aikata sharri ba fa ulima anna sharra laysa ilayhi don haka babu sharri ba a dangana wa Allah aikata sharri sai dai halitta sharri shi halitta alkhairi da sharri amma aikatawar su suke aikatawa da mu gaba daya saboda haka ne ake cewa Allah a cikin addu'ar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anta al-awwal laysa qablaka shay'un wa anta al-akhir laysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahir laysa fawqaka shay'un wa anta al-batin laysa dunaka shay'un ولكن المقصود سيدي أظن أتحدث إنما كان يقوله في قيام الليل هو الذي يكن فأيوانا لي أقل الدليل يكي بل كان يقوله في المقصودة أيضا قال من يكي أأ أقل الفنلا ما ينا فأيوانا أدعى دمك كرنتا ومن يا ثبت حديث ابن خزيمة وننسى cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi zai sallar farilla ya kan karanto wannan addu'ar isnadinsa kuma ingantacce ne وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكال وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إمام مسلم يروي أن أتكلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل ده حديث نانا عائشة والمؤمنين الله يقرا mata yarda sai ku Islam ibn Taymiyyah yake duk dare bana bari dare ya wuce ni ban karanta wannan addu'a ba ita domin idan Allah ya amshi wannan addu'a ba za ka bata ba haka mutu domin tawakkali kai zuwa ga Allah da dukkan abin da ake tawakkali zuwa gare shi kace Allahumma rabb jibrila ya Allah ina tawassali da kasancewarsa mahalicin Jibrilu duk ƙarfin Jibrilu da ikon Jibrilu da abin da ɗin Jibrilu to Allah ne ya halicce shi to halittar da Allah ya ta Jibrilu ɗin kasancewar rabbin Jibril to ka yi tawassali da Allah a matsayin shi ne rabbi Jibril kuma kai tawassali da cewa ya Allah rabbu Mika'il Mika'il wanda Allah ya sa shi tasarrufa ruwa da iska da kaza da kaza to duk shi ma yana yi ne da umarnin Allah to wannan aiki wa Israfil Israfil mai busa kafar ƙarfin alƙiyama to kaga ba a ce Azra'ilu ba saboda Azra'ilu su suka sa masa Azra'ilu amma Azra'ilu annabi bai ce ba Allah bai ce ba sunansa ne malakul mauti Allah ya ce kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum da ka duk wanda ya sa masa Israfilu to Azra'ilu kai ya dauko ne alfafan Yahudawa ya ja yi ƙarin bayani kuma ranar alkiyama tunda ta faɗi wanda ya sa masa suna fatira samawati wal ard ya matsajin sammai da ƙasa aliman ghaib wa shahada ya masanin abin da ke fili da abin da ke ɓoye an ta tahkumu baina ibadika Allah kai kake halitta tsakanin bayin da shi ma kano fihi ya kuna cikin abin da suke sabawa nan wajen alimul gaib wa shahada in kuka duba sai alqur'ani Allah ya harhaɗa su da yawa ya ta hada alimul gaib wa shahada Allah shi kadai ya san abin da ya buya kuma shi kadai ya san abin da yake fili shine wani malamin kimiyya yake farai wannan shine Allah shi ya san abin da yake fili kuma shi ya san abin da yake ɓoye. Ita mun kaɗa da kanka ka kalli rana. Rana, kafin ta iso zuwa gare ka sai ta yi minti shida kafin ta iso zuwa idanka. Kai kaɗa da kai yanzu ka kalle ta, Allah zai iya aike ta daga gurin. Kai kuma sai bayan minti shida sannan za ka gabata gurin. domin daga inda kake sahowa zuwa gare ka tana tafiya ne na kilomita miliyan ɗari da hamsin a kowane sakan ɗaya tana cin kilomita dubu ɗari uku kowane sakan ɗaya tafiyar da take don haka a mulki shi daga baki ko take zuwa kan gidanka a can kusa da haka ba ita take kallowa in ta ɗauke ba ita take kallo ba ana kallon ta ne a mulki shida da ya wuce amma ba a yanzu yadda take ba za a iya ɗauke ta daga gurin sai bayan minti shida wannan ɗin ta zo idanka sannan ne kuma take ga kuma sai wani saƙon kuma na minti shida ya ƙara zuwa gurinka sannan kuma sai ta ɗauke ta gaba mu don da kayan haka ni kai tafiyar sai hasken ya taho idan ka bari ya kai kama hasken ne zai taho minti shida yana gudu sai zo ne ka gani insha Allah ya alimul ghaib wa shahada abinda kuke gani din ma suna ganin sa ne a tsawon lokaci bayan ya wuce kuke ganin sa a yanzu ba shi kuke gani yake to wannan abin da masu kimiyya suka binciko a ilimin kimiyya na zamani yana karkashin ayan alimul ghaib wa shahada yace to sai mutum ya ce wannan alimul ghaibi wa shahada ina tawakkali da Allah masanin gaibi ma'ana da ilimin sa na sanin gaibi da shahada an ta tahkumu baina ibadi sai kake hukunci tsakanin bayin ka fi ma kana fihi yaktalibu a cikin abin da suke sabawa ihdini a shiryar da ni li maqsidi fihi da abin da aka sabani a cikin sa min al-haqqi na gaskiya duk sabanin da aka yi Allah ta kora ni akan gaskiya da izininka amma ba da ƙarfi na ba ba da ilimi na ba ba da dabara ta ba ba da wayo na ba da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kai ne kake shiryar da wanda kake shiryar da shi zuwa ta farki madina wannan imam muslim ya rawaito ta hadisin aisha wa tarata yaqulu allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna yana cewa ya allah kai ne lakal hamdu يا تبتا في حديث البخاري كتاب التحجد ومثل أسين كتاب صلاة المسافرين daga Abdullahi dan Abbas yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi yana sallah a tsakar dare yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamu ko qayyumu samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna anta al haqq ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت أجل لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan addu'a tana da daɗi a cikin kowa ma zai iya haddace ta ina ma mu kowa zai ji zauna ya haddace wannan addu'a abin da ake samu a ciki na lada da alkhairi da albarka da tawakkali a ce shi ma yana samu a dukkan dare الحديث وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه sai sai ya karanta wannan ya kabbara sau uku ya yi godiya ga Allah sau uku ya yi tasbihi zuwa ga Allah sau uku sannan sai Allahumma ni a'udhu bika min ash-shaytan Allah ka tsare ni daga shaytan ar-rajim wanda yake jefafe min hamdihi daga waswasinsa wa nafsihi da butunsa wa nafsihi da tofinsa tofin Allah tsine tofin shedan Allah raba mu da tofin tsine Allah tsine tofin shedan وتارة يقول الله أكبر عشر مرات wataran sai kabbara goma kuma ya kabbihu ashara marrati sai ya tasbihi so goma kuma ya amadu ashara sai kuma ya ce ya ce alhamdulillah so goma kuma ya hallilu asharan sai ya hailala in an ce hailala fa sai za ka la ilaha illallah kake ce wani da za ka ce hailala da ka hailala hailala hailala hailala hailala yuhallilu asharan yana yin la ilaha illallah so goma ثم يستغفر عشرا ثم يمغفر الله توغوما ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني شرا توغوما وعافني نعم عشرا yana cewa Allah kai mun gafara Allah ka shirye ni Allah kai mun arziki Allah ka bani lafiya ya faɗa ka so goma don Allah ya amshi wannan kai so goma Allah ya ma gafara ya shirye ka ya baka kuɗi ai ka gama da mutane kuma ya baka lafiya abu hudun nan Allah ya tara mutum su ya gama samun alkhairi ai ma gafara a shirye ka akan sunna kana ai maka arziki abin da zaka cika saba zai gagare ka ba kana ba ka lafiya kai wata shekara uku hudu ba likita bai ganka ba ka ganki ba sai dai ku ga ka a hannu wannan ruwaya din aka ce wacce da farko Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Majah a cikin isnadin sa akwai Asif bin Umair al-Anzi wa qatahu Ibn Hibban وروى عنه الإسلام وصحح حديثه هذا ابن ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وأخرج أحمد وأبو بدى والترمذي من حديث من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه ثم يقرأ وإسناده فقط مسلم يا رويته لدى أبو, دا أبو أوانا لدى عبد الله بن عمر يكتب بينما نحن نصلي ذكر منا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض من ذنب الله إذ قال رجل من القوم كن صحابي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا لا يفق كلمة النم قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء نايما ماشي وانا كلمة لكفتها أبو يقوفوا في السماء So, a nan za mu tsaya wajen subhanaka Allahumma bihamdika domin sai ya kawo fuska goma na cewa wannan addu'a ta fi kowace muhimmanci ta fi kowace gajarta kuma ta fi kowace muhimmanci subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka domin a nan Sheikh Albani ma a cikin nan ya kawo hadisin a cikin adiyatul istiftah sai yace bari ita kadai zan buɗo ai za mu zo kansa sai yake subhanaka allahumma wa bihamdika tafi na 73 rakam na biyar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wannan zaka iya haddace ta a yan minti kadan gaba ɗayan ta su kira ɗaya amma yace inna ahabba al-kalam ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma wa bihamdika magana da duk Allah ya fito a duniya shine ka faɗi wannan wannan hadisi ga shi nan shi ma da isnadin sa mai kyau to sai mu tsaya anan har yanzu dai muna du'awul istifta sai mu tashi fa hadihi ina muka tsaya ne sahab anhu sallallahu alaihi wasallam ko yawa a'a kuma ya kula Allahumma inni a'udhu bika min dhiqil muqam yawm al-qiyamah 10 sai ce Allah ina neman tsarinsa daga matsatsan mukami matsatsan mazauni ranar alkiyama to nan za mu tsaya فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم da ka kowa idan da zuwa da cikin salatin nabi sallallahu alaihi wasallama akwai mu zamu buƙaci ƙarin bayani a cikin wannan littafin sai mu ɗauko mu ƙara bayani Rahman Rahim wanda yake assalamu alaikum malam kai lacca ta matan aure a ƴan katako ka faɗi sharaɗi na farko kafin a yi wa mutum karatun ruka ruka nake ni ba rukiya ba rukiya rukiya ba rukiya ba rukiya ta yi sama kenan eh walan numina li ruqiyika malam don Allah wani ayoyi ne ya kamata ya amfani da su wajen karatun ruka an yi bayani cewa aliji ha bi kitabillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku bijiro min da abin da kuke ruka da yake la ba ka bin ruka ma lam yakun shirka ba ne shi ayi ruka mutuka ba shi da shirka ba kuma yake ga mana na Aisha da take ma wata ruka cewa ali jiha bi kitabillah ki mata ruka da littafin Allah haka da iyakanta wani guri ko wani guri ba sai dai wasu ayoyi da aka jarraba aka ga cewa sun fi shiga a wajen ruka kamar Fatiha suratul Fatiha ayoyi farko na suratul Baqara da ayatul kursi da ayoyi biyu da suke binta da kuma amanar rasulu aya biyu ce da zuwa karshe sai kuma falaki da nasi da qul huwallahu wadannan su ne an maimaita su uku uku suke da tasiri a wajen yin ruka fiye da wasu guraren da ake karanta ya sa ta amfani da su da yawa wannan yace malam sallama don Allah ina son malam ya sanar da ni littafin da zan sami hadisin da ya nuni akan tasbihi goma goma ko ishirin da biyar biyar Ma'ana wannan na bayan sallah kana da za ka iya yin sa ta fuska hudu in an yi sallama ana yin tasbihi ba dan kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك to kiza da zaka yi tasbihi ya tabbata a biki kala hudu zaka iya subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 والله أكبر فلا تندأكم كثيرا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا تبيو سبحان الله فلا تندأكم والحمد لله فلا تندأكم والله أكبر فلا تندأكم هذا ما كايت لي إذا تهدو تأكم سبحان الله إسرين دبير الحمد لله إسرين دبير والله أكبر 25 la ilaha illallah 25 shiga ta hudu zakai subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma sai ta wannan ka'ida ta ka faro ta daga asuba ita za ka kai har sai rana ta fadi don manzo Allah ta yi wanda ya tasbihi to 150 kuma zai kwanta yayi dari to Allah zai baki matsayin da ya taɓa kowa irin sa ba cikin mutane banda annabta ba ba za a ba ka wani matsayi shine subhanallah walhamdulillah goma subhanallah goma alhamdulillah goma wallahu akbar goma shi a zahar ta goma subhanallah goma alhamdulillah goma wallahu akbar goma inda aka ta zo in magariba yake ta an hada nawa dari da hamsin ka zo kwanciya kuma kai subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu nan hada nawa dari biyu da hamsin ko in kai wata nawa kenan dari biyu da hamsin ko talatin to yake in ka dawwama a kan wannan ba fashi Allah zai baka wani matsayin da sai kai mamaki don haka in ka fara mai goma goma da safe ita za ka yi don ka haɗa dari da hamsin din kun gane abin da nake nufi tun da ita a jera ka faɗi falallen yin ɗari da hamsin ɗin za ka ba za ka yi mai goma goma da safe kuma da azahar ka yi mai talatin da uku uku ba tun da ta aka wanda ya ɗari da hamsin kuma aka karkasa shi talatin talatin bayan kowace sallah idan yana so kana son ya fita ɗari da hamsin ɗin sai in ka yi talatin ɗin da safe a zahar la'asar magariba isha a kuma sai ka yi talatin talatin ɗin sai ne an haɗa lissafi zai ba da ɗari da hamsin shi ko wannan mai talatin da uku ga shi yana da shigogi guda hudu sai wanda ya zo cewa za ka iya subhanallah sha ɗaya alhamdulillah sha ɗaya Allahu akbar sha ɗaya amma ibn al-qayyim yace wannan ba ba ruwaya ba ce ta zo da haka shi sahabi ne na wani sahabi shi ne ba da siga biyar wadanda hudu sun tabbata hadisi to ina za ka samu ga littafin muna karantawa hakuri ne ba kai mun zo gurin ba sai ka bude can gaba za ka same shi mun kusa zuwa gurin insha Allah magana tasbihi na bayan sallah din aka saka dan yace malam ba laifi a kan mutum ya bismillah ban daki idan zai yi alwala kwarai za ka alwala ban daki za ka yi bismillah ban ai ban da ya hana yin bismillah ban daki akwai wanda ya hana ni ba wanda ya hana wa kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi to kai wankan jaraban da kake baka bismillah kuma ka fito kai sallah da shi ban ko manzo Allah yake babu alwala ga wanda bai ambaci Allah ba aka kake wankan jaraba ka fito baka yi bismillah ba kuma kai alwala a cikin wankan jaraba kuma ka fito kai sallah da ita ga shi ko mun karanta hadisi sahihi cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kuma ga shi kafin ka fara wankan jaraba sai kai alwala ka dora wanka akai ka fito kai sallah ana magana ban daki in ta kama abinda ba a so yawan surutu amma ta kama ai magana ana yi gashi na a cikin sahihul bukhari ummu hani tago wani arne je gidansa annabi ne yake a yanka shi saboda ya zaki annabi sai je gidansa ya kuya ya nemi mafakar siyasa bani ta bashi mafakar siyasa sai ga sayyidina ali to ita yar sayyidina ali yace sai na kashe shi don annabi ya ce duk inda muka ganshi mu kashe shi sai kuma bace take hada mu kashe shi ba yace wallahi ba za ka kashe shi ba ya nemi mafaka da ni tace amma ka tsare kofa in je in tambayo annabi in ya da mafaka ta a kyale shi in ya da mafaka ta wai sai ku kashe shi shi da turo ta tsara annabi yana wanka na na Fatima ta kare shi da mayafi haka yana wanka wani bayi haka da shi da tago ta yi sallama don sauri take ba ta tsaya an gama wankawa tun daga yayin rai da take so ta ta kubutar kuma ta bace da na ala bakin kofa da zangege ta kobin in ba ta dawo ba yanka shi zai sunna shi akan umarni yake shine ta sallama ita wa sai ta take sallama take umma hani ce me ke tafa da ke umma hani yana daga ciki yana wanka ita abin da ke tafa da ni ya rasulullah wani ne zai samu kafa da ni idan ali dan amman ka yace sai ya kace to shine in ka yadda da wato mafakar siyasa da na baki a kyale in baka yadda ba zai ga wata na ali kace shi manzo Allah ce kada ajarna mun ajarti ya ummu hani wanda kika bashi makotaka mu mun bashi makotaka yake ummu hani ka kyale akwai wani sahabi yana a cikin abin nan yazo shi ma ana cewa wai annabi da ya wanka a harami ya wanke kansa daga ban da ake ake magana hadisin sai ce ma yaron da ke kare shi kasa kasa da ake kasa kasa sai ce mai zuba ruwa zuba a kai baya hango sai aka zuba a kai ya tuda ce ka gani sai eh to haka na ga manzon Allah yi daga ban da ake ake bada hadisi da hadisan da kwaro wato nan kan jana bai na karo wato mun shiga mun aje kwano muna wanka tare da Allah yazkurullaha ala kulli hayati halin cin idan sujada ba a ji ta samu mutum zai maimaita tahiya ba zai maimaita tahiya ba bayan sujada kabali ko bayan sujada ba a ji babu tahiya hadisin da yazo hafiz ibn hajar asqalani a cikin fatawul bari ya ce kaz ne haji da inganci wanda yace Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya sama aljanna to wannan yana bada shawara ne akan lokaci sai ya samu ne zama tayin kifa dan gane shi da muke tambaya saura minti nawa malam ɗan uwa suna rubuto addu'a to masu addu'o'i ne nan ga suna iri iri muna fata ko Allah ya biya masa bukata ta alkhairi Allah kuma ya saka wa da kowa alkhairi Allah kuma ya biya mana bukatar mu ta duniya da lahira wannan kuma yake labari shi kuma yake ba mu cewa ai hizba sun tare wata mota ta giya a wajen Ali bin Abi Talib da sun kwararar da ita labari ya ba mu kaga alhamdulillah wannan kuma yace walam yakul lahu shawut yakhruju baina yadayhi idza kharaja dan dan azarfadi kenan wanda yake shigewa gaban mutum me yake kiransa zagi shine shawut din ai me gaso kalle ko banni yanda kira shawut to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan shawut din wanda yake shigewa gaba yake masa zagi in ya fito masallaci shi kadai yake fitowa daga cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam wannan sannan ke kuma yana da wata bukata to Allah a shigar da shi ciki Allah ya biya masa bukata to Allah ya biya mana bukata kai ma Allah ya biya ma yace menene inganci dangane ga hani da rataye kaya da inganta cewa mutum kai ya rataye kayansa ba ni ma ina da raki saboda ban ga hadisin da annabi ya hana ba bil hasan ma mun ga hadisin da suka nuna annabi yana rataye kaya a cikin bukata suna rataye sannan kuma gashi na a cikin muwadda suna rataye kayansu kana karate ka bukata ne kana bukata ka rinke ka rinke kana bukata karate ka karate Imam Ghazali ne ya kawo maudu'in hadisi a cikin Iya Ulumuddin to wanda ya rata ya kayan sa dan zai shiga hadisin ko malamai wanda suke hakikin littafin ma irin sahaba Iraki yace wannan hadisin ƙarya ne kwata kwata manzo Allah aka yi wa ƙarya dan a hana masu sayar da raki su samu yana sana'ar raki an gani ka kashe wa kasuwa sai ta tsara kayan sai koma kauye mutum ya faro raki ta faɗa masa wannan addini ka gani wanda yake jin haushin masu sayar da raki kawai kirkiro shi saboda haka bai da inganci ba maganar manzon Allah ba ce Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini wassalamu alaikum wa
rahmatullahi da malaika a da na masa inda da su ta yau da su ta kafa ta su to da zan da su su duka kana da su ba sai su ya inda ai ai ta da su ta yau ina so ta kana ta da amma wannan ta kira ta da haji yana so ta kai yake kira ko ta kai amma sai ta kai wata hanya ta adalci shine yin shari'a dan yana da cikin hanyoyi da ake yin shari'a a musulunci akwai shari'a da ake karanta alƙur'ani kamar ta ta wajen rabu akwai ƙuri'a ƙuri'a ta yarda akwai ƙuri'a ta kaza ƙuri'a na akwai hanyar da ake yin ta gudana da su ne kun an adam in ji an zaɓa ƙa'idarsa ba ya san zuciya ba shi an yi ƙwarar lana akwai salama a sa ƙuri'a sai a haji a gida da ku kira ku ta ɗauki wata ta ɗauki zaman gida ta ta ɗauki wa kanta shi ma su zaɓa da kan gida da abubuwan nan guda tara ne don kun tara ne amma ɗaya an rubuta tafiya ba dole kuma duk a tafiya yadda ɗauka mutum ya koyar da fiya a tafi da shi da ko zama gida sai an dawo ko ba sai an tsaya da za a ko tashi na ko kwana na ba kuma an dawo ba su da kai ne ku ce sai an rasa muku karatu da ayyukan da ba da ni da a haka shi ku taɓa ko ba ta aka aka fara da ita ba ko ko ko ku ga ku duba ku ga nan kana tabuwa to ne zan kwanta ne dan mun na kwanta kan nan an je ba ne to kun ta ka ta ka ta akwai da kuke so da ta ba ta ne wannan da haka sai kama a wajen jefin a rana saboda haka ko su ne da ɗauka tunana da tafi an yaka ita ɗauko a nake da za ka fi ita mutum ce ta aika ma ɗaɗɗuwa tunana a kuma cewa to ba ni karfa shi ka domin ne yanzu ba ta abin karfa ta ta ce ne yana inda kuma da muna fara ta kamar har aka kira na abin da su ce شرح بكل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلقا من حركاته يقول توزيع لهم كان الجناح كان جماعة لا أتكي وقت الأرض تأثير الألا هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فهذا بطور ففي حتى بطول الله ولا أتكي من حكمين ففي أفاع أنه يقول حتى الآن أقول لهم من ذلك حرج لا دواء حرج لا دواء أقول لهم هذا لا أمر aka koma baya ana fito da kasa ana neman sarka duk da yanzu aka tsaya kowa ya aje kayan yaki aka shiga da cikin kasa a cikin kasa saboda duk wanda aka abu haka ta ce a canza a kuma a cikin kuɗa sarki aka ce to annabi sarki aka yi kuɗa yake da cikin kasa na na yi sa ta dace kasa ta ai ba ta da kasa ta ita kanta sai ta dauka ta ce ta kira ka da ta da kasa ta ke da shi ni kuma ina ha an yi maka kuɗi ni zai ta ce ta ce kada ka alaka ba da kana na ta ce da kaba duk kana da kana da yin gidi da yawa da ta haka da da kana kallon suka rasa ba za ka ba sai annabi da ta kana a cikin ba sai da duk duniya ya hana shi suka da cewa to ai kana da ba shi da abu wata shi don ya ba ta ka da wata ba amma ba domin shi da wannan ta uje ku dingire sa ku kira ta ta cewa annabi ta rafi domin ba ku ce ta rafi ba jama'a da zai mutu annabi ba ga jama'a ba ba sai ta haɗe sai ta samu sai na abinka ya abu ya ba rasa ya ku ta rasa da mu abinka ka ga ba ruwa ba ka ba rasa ba sun faɗa duk ta rasa ta tsira da Allah inda ba ruwa kan nan ba na ya ce ba zai da gurbin mace an yi mata sai ra ta huta nan nan sai ta sahabba da ta mai sannan Allah ya ce ku ina na ta ina sai Allah ya ce wannan sai ku ga da annabi sai ya ba ya ku ba to da annabi ne sai ya ce kan don sai da magana da annabi annabi ya ce sai ya ce da ta duk wani abin duniya in kuma ya ku zurka in kan ka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ne yake yin dole Sai ne duk sai kan mota. Ya ba ku tare da wani domin ayyukan suna yake ita ma yau na ɗayan ta ake nuna a nan ita ba ta ba abin da ta a duniya irin a dama da ɗayan ta a wajen gidan domin za a dinga bukari wajen sallan masu kariya a masallaci na ranar sallah take ba sallan ne da ne ba kwanciya a ranar annabi da ke kan jama'a ta gado ke mai duk ya ba na kwanta a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba sai ta ba ta cikin da wannan matsayin nan kan matsayin na da daraja ta a wajen Allah da kuma a wajen annabi ina magana da zai da zai farkon ba ta san yana ta kuma ya zuwa ta fita ku da kan na ji an zuwa yau ya fita da kike da kan ba kike ba da kallon ne ni ba na kallon da kike da ba a wannan ne to shi ne sai aka aka aka ta a ce da ba a abin nan ba har wasu na suka na kalla sai suka kalla haka ta kalla haka ni ba ruwa kuma ayat ba tattaunawa to kun ga mala'ika da gurin ya zo ne ta ko da ayi ko kike nan kun ka fara da fara mun Allah ya ba ta mun ba a ta ka fara da kanka kike nan ko da ka ga ta gurin da ya maka ana san ne na albarka za ka yi gane gidanka a gidanka ba da wani abu ka kamar na san gidanka ya same ni kamar na san gidanka kuma na aljihu ya same ni har yanzu albarka gidanka ke cikin nan a bakin da mun ana cikin da yanzu wannan shi ne da mun ka kasance na ka daga nan ba a samu ruwa ba sai a ce mama shi ba ke mama tana tsayawa a matsayin wanka a matsayin Allah domin saboda ne akwai wani mutum a cikin sauyin bukari an yi sallah shi yana zaune shi ya ga da sallah ko mazamar siyasa yaya ana sallah ta ko mun a gidan amina tana gobe in da rasu da a tafa bin jaraba da nama kamar da kuka ne ba ba sai da alaika ka in ka in da buwa ka duk da kuma ma ya ajiyar من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا كده جواتن شابي دبو ايار ايه دا عشرين دا اكو اللي يزو عشرين دا بقوي جواتن بيع كالندا مسوري دبو بي دا اكو زامو شايفي درسينا ثلاثين فصل في حديث صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في التيمم شرنتور منظم الله sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an gane ga abin da ya shafi taimama in ba manta ba a satin da ya wuce mun yi mukaddima akan wasu muhimman abubuwa guda bakwai da suke zama wajibi da taimama ko matsaloli da suke da alaka da babin taimama wa kana sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal khaffayn ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana yin kemama ta hanyar buga hannunsa a kan ƙasa bugu ɗaya ta ya ishe shi ga fuska da kuma tafukan hannu duk da yake wani hadisin ya tabbata cewa a cikin abu dauda an yi bugu biyu ɗaya na fuska ɗaya na hannu wannan ko zai kora a bugu ɗaya a shafi fuska da shi kuma a shafi hannu da shi domin shafawa aka ce ba wai ƙasar da ta taɓa hannunka ne ake so lalle sai ta shafi don za ka iya akan kankara in kasar kankara ce ko akan dutse mulmulalle ko akan yaki ko a katanga ko a suminti ko akan kasa hakan ka dora hannunka ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya bushe wato shine ne abin da yake cewa mai ijiya ke cewa na fadahu ma na fadar khafifa shi ta ya karkade amma hadisin sai ya bushe kura da suke hannunsa sai tafa fuskarsa da kuma ya shafa hannunsa shi ke shafa hannu aka ce a yi ba a gurje hannu ba ya ko wanda suke ji duk lokon lokon hannu sai an gurje shi ga baki daya ko akwai cikar da ake bayarwa na cewa mutum sai ya ɗora hannunsa a kai ya taho haka masu zuwa kenan hannun sannan ya juya haka ya shiga ta tsakanin nan sannan ya ɗora nan ya tsefe ya taje ya kuma zuzuje wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallama kai kai ayi shafa da haka in ka haɗa hannunka ka shafa haka shi kenan in kai haka kai haka ko ina ya shafa shi kenan kuma kai haka ka shafa fuskar ka shi kenan ya sallah umarni umarni ne dama na Allah mun yi magana cewa a cikin alkur'ani Allah ya ce hannu ya yi shiru bai masa iyaka ba ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algha'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an فتيمموا سعيدا طيبا خمسه بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم وأيديكم anan Allah sai yake hannu kawai ya shiru hannu a harkar larabci yana ɗaukar iya ku'u yana ɗaukar zuwa gwiwar hannu yana ɗauka zuwa hammata don haka ne a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace wasu malaman suka ce daga hammata za a fara shafo hannu har zuwa ƙarshen an yatsu wasu kuma suka ce a daga nan gwiwa hannu za a shafo zuwa ƙarshen yan yatsun hannu wasu suka ce a daga nan ku'u za a shafa kaga an samu kauli nawa kenan kauli uku wannan sun ce daga nan wannan sun ce daga nan wannan sun ce daga nan to amma kauli daya shi ya shigar da ukun gaba daya shine kaulin ya ku'u domin kowannen su ya yi dukkan su su ukun a shafi zuwa ku'u sai sa mai iziya yace idan mutum ya takaita iya ku'u ya ishe shi kuma duk littafan da muke karanta na mazhaban Malik sun ce iyaku ushi ne wajibi in ka karo sanan sunna ne ba wajibi bane saboda bai tabbata hadisi ba Abdullahi dan Umar ya tarwaito yayi ijtihadi kafin ya ga hadisin Ammar yake shafa zuwa wato gwiwa hannu su kuma zahiriya sun dauki doran nasi na ta ce hannu aka shiru tun daga hammata zuwa nan hannu ne kun ga hannu biyu a cikin alkur'ani ba a sa musu iyaka ba hannun da za a yanke da hannun da za a shafa hannun da za a yanke Allah ta yi wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim to hadisi ya nuna iyanin za a yanke iya kuku za a yanke sannan wancan ma da ya zo a cikin alqur'ani an yi isnadin sa ya zo muqayyad a cikin hadisi cewa iya kuku za a shafa don haka taimama iya kuku ce kawai ragowar cewa sai an zo gwiwan hannu ko sai an zo hammata wannan bai tabbata a hadisi marfu'i ba a cikin bulugul maram ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan umar amma ibn hajar asqalani yace wa sahahan a'imma wa qaf malamai sun ce mawqufi sun ce mawqufi dan haka wannan hadisi ba za a dogara da shi wajen yin taimama zuwa gwiwa hannu ba iya nan a hadisin amma ne za ka yi ce wa kana ya tayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kafai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan yi mama da bugu daya ya shafi fuskarsa da wannan bugu daya kuma ya shafi tafin hannunsa da shi wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi imam muslim a hadisin ammar bin yasir ولم يصح عنه أنه تيمم بجربتين nan cewa bai inganta an yi taimama da duka biyu ba wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawo wala ila mirfaqai wannan bai tabbata cewa an yi safa zuwa mirfaqai ba wannan babu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar malamai sun ce ba marfu'i bane mawqufi ne ma'ana ba aikin manzon Allah bane ba kuma umarnin sa bane in sahabi ne ɗaya daga cikin sahabbai yayi kafin ya samu hadisi tunda an samu hadisi har shahada ma annab an samu nafsi to in shahadi ya tashi daga aiki wa qala al imam ahmad man qala inna tayammum ila al mirfaqayn fa inna ma huwa shay'un zadahu min indihi imam ahmad bin hanbal yace dukkan mutumin da yake za a yi taimama ne zuwa idan hannu zuwa gwiwa hannu yace to wani ƙari yayi wa addinin musulunci da kansa yake ka duba na subur raya da talqisul habir za ta samu bayani sosai wa kadhalika kana yatayammamu bil ardi annabi yakan yi taimama da ƙasa allati yusalli alaiha wacce yake sallah a kanta turaban kanat aw sabikhatan aw ramlan yakan yi amfani da turbayar ƙasa yakan yi amfani da ƙasa mai ainihin wato kanwa kanwa ko yakan yi amfani da yashi wa haka anhu annahu qala حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فإنه مسجده وطهوره duk inda sallah ta samu mutum daga cikin al'umma ta to a gurin ka akwai masallacin sa akwai abin sarkin sa ma'ana ko ba ruwa kasar ce ka da ke ka kai taimama kuma ka zauna a kanta kai sallah ka ka samu abin sallah ka samu abin taimama wannan abin Allah ya yi wa annabi ne kaɗai a cikin al'umma a cikin annabawa yana cewa fabalani rabbi ala al-anbiya alayhi salatu wa salam aw qala ala al-umami bi arba'i qala ursiltu ila an-nas kaffatan an aiko ni duk duniya wa ju'ila li al-ardu kullaha li wa li ummati masjidan wa tahura kana an sanya kasa a gare ni da al'ummata mai tsarki ce ko masallaci ce fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu duk inda mutum ya samu kansa to gurin nan zai salla ko ba ruwa sai idan ki kasa ya taimama kuma ya salla wa nusirtu bir ru'bi an kuma bani nasara da firgita abokan gabana masirata shahar sun tafiyan wata guda tsakanina da su hanta cikin su za ta kara za ta kara wato za ta fara kadawa ya qadifu fi qulubi a'da'i wa uhilla lana al-ghana'i kuma an halatta mana cin ganima in mun gama yaki mu tattare ganiman mu cinye sabanin da وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يروى أنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا خطأ بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور وهذا نفس صريح وأن النفس يأتيني كرر في أن من أدركته الصلاة في الرمل وأن صلى ثلث يشأ قريب يأتي سيتمم بيأتي wanda sallah ta same shi a guri mai garu sai ke mama da garu wanda sallah ta same shi a guri mai kasa sai ke mama da kasa wanda sallah ta same shi a guri mai duwatsu sai ke mama da duwatsu wanda sallah ta same shi a gari mai kankara ko ne dinga sai sallah da wannan idiki wannan i sallah wanda duk inda sallah ta same ka in ma duk wannan a sama kake sai ka kada rigar ka kular da ta tashi sai ka shafe fa ka shafa fuskar ka tashi kai sallah ko a jirgin sama ne inda ya kalla sai kai sallah ka dan haramun ne mutum yana jirgin sama ya ce sallah cewa sai an sauka kaiwa kafin a sauka lokacin sallah ya fita ka ka aikata babban laifi wanda alhazai da yawa suna wannan kuskura mutum zai tafi hajji ya wulakanta sallah bayan sallah ta fi hajji tunda hajji to ɗaya ne kan a rayuwar kan kai ka gama ita ko sallah kullum ta duniya ce babu ranar da ba a sallah ashe kaga kenan bai kamata a yi wasa da sallah ba akwai sallar tsoro sallar zaman gida sallar tafiya har mu kare mujalladin nan na ɗaya a cikin sallah mu ka ku sallah ai yasa imamu kurtubi yake cewa tana da mas'ala dubu goma sha biyu ولما سافر هو واصحابه في غزوه تبوك lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya shi da sahabbansa zuwa yakin taboka da a yakin arnan ne suka fafara da gudu sun ji tsoro amma ga wani ya zo ya yi katin ya ce wai an yakin taboka har ma sai da na ali ya matsa wani doki a hammata ya rata ya ce a kafaɗa ya ainihin wato ruga da gudu ne ya ce akwai sarkin taboka mai kai ɗari ɗaya babu qata'u tilka rimal yace sun haura wannan yaki fi tariqihim a hanyarsu wa ma'hum fi ghayatil illa lokacin ruwan da suke dauke da shi dan kadan ne wa lam yurwa anhu annahu hamala ma'ahu turaba ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ebi kasa ba da zai wannan tafiya wala amara bi haka ba a rawaito cewa yayi umarni da ayi wato ebi kasa a tafi da ita ba wala fa'alahu ahadun min ashabihi haka ɗaya daga cikin sahabbansa ba a ruwaito ya ɗebi ƙasa ya kunce ya tafi da ita ba ma alqata bi anna al mafawij ar rimala akthar min al turab tare da cewa abin da zaka riska na yawan yashi akan hanya ya fi ƙasa yawa don haka ana iya amfani da ƙasa ko yashi wannan yana son ya raddi ne da masu cewa lalle ba za a yi taimama ba sai da turɓayar ƙasa wa kazalika ardul hijaz haka ƙasar hijaz wa ghayruhu da wani ƙasar hijaz su ma duk suna da irin wannan yawan yashi din wa man tadabbara haza wanda ilura da wannan afa zai yanke kai tsaye bi annahu kana yammahu bir ramli cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi taimama da yaki wallahu a'lam Allah ne mafi sani wa hadha qawlul jamhur wannan shine abin da mafi yawan malamai suka faɗa wa amma ma zukira fi sifat tayammum abin da kuma malamai suke faɗa dangane da siffar yadda za a yi taimama min wata ibutuni asabi yadda yusra ala zuhuri yumna cewa sai ka lankwasa hannunka na hagu ka shigar da shi cikin doran hannunka na dama ثم إمرارها إلى المرفق sannan ka shudar da hannunka sai ka kai murfaki kuma idaratu badal kafihi sannan ijiya cikin tafin hannunsa ala badal zira'i akan wato wato abin nan bayan hannunsa wa iqamati ibhamihi da tsayar da babban dan yatsansa al-yusra na hagu kal mu'azzin kamar ne kiran sallah ila an yasila ila ibhamihi al-yumna har sai ya kai babban dan yatsansa na dama fa yuqibuha alaiha sai ya riskar da wannan akai وهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله wannan sifar da ake kawowa har ake nuna gwaninta a wajen yinta yake annabi bai ba wala allamahu ahadan min ashabihi bai kuma koyawa ɗaya daga cikin sahabbai ba wala amara bihi kuma bai ce ai haka ba wala tahsanahu kuma bai ga kan haka ba wa hadha hadiruhu wannan shine karantawa annabi wa ilayhi tahakum kuma ga annabi ake kai ƙara وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة haka nan cewa in mutum yayi taimama in wata sallar ta zo ko taimama bata ware ba sai ya sace wata yace wannan ma annabi bai faɗa bai ce ai ba wala amara bihi kuma bai bada umarni cewa taimama kananan ba abin da ke warware ta sai abin da ke warware alwala da kuma samun ruwa kafin fitar lokaci har atlaq at-tayammum kawai ya ce ai taimama waja'alahu qa'iman maqamal wudu'i kuma ya sanya taimama ita ce take tsayawa a matsayin alwala kuma yadda ya tabbata hadisin Abu Dawuda da Tirmidhi da Imam An-Nisa'i da Imam Ahmad a hadisin Abi Dharr yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna sa'ida qayyiba wudu'ul muslim guri ne tsarki shine wudu'ul muslim wajen alwalan musulmi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin ko yayi shekara goma bai samu ruwa ba وإذا وجد الماء فليمسه بشرته in ko ya samu ruwa to yi tsoron Allah ya amfani da ruwan ya daina amfani da kasa wannan ibnu hibban ya rawaito shi hakim ya rawaito shi ya inganta shi imamu zahabi ya yi masa ainihin wato ya yadda da inganta wasa haka nan bazar ya rawaito shi a hadisin abi huraira da sanadi mai karfi wa hadha yaqtabi wannan yana tabbatarwa an yakuna hukmuhu hukmuhu hukuncin alwala shi ne hukuncin taimama illa fi maqsadad dalil khilafahu sai abin da dalili ya tabbatar da sabanin haka ko ba a samu dalilin ba dan haka siffar da aka ce sai mutum yayi haka ya lankwasa bayan hannunsa ya dora wannan akai sai ya cire babban dan yatsa sai ya taho a lankwashe ya ta tafiya haka da bayan hannunsa sai ya zo nan sannan ijiya kuma ya dora a nan sai ya zo nan sai kuma ya ɗora babban ɗan yatsansa a nan ya shigo da shi ta nan sannan ya juya haka ya shafo nan sai ya zo nan kuma ya ɗora wannan a nan sai ya juya sai ya zo kan nan in ya zo kan nan kuma sai ya ɗora wannan sai ya tafi da shi haka ya shafo nan ya shafo nan ya shafo nan in ya zo kuma sai ya juya haka sai kuma ya haka sai kuma ya shafo ta nan wai saboda kada ya ɗauke hannunsa daga jiki wani gurin ya samu lum'a sai kuma ya juya ya haka wa nazul khatim kuma ya kira zobe ishafa wannan duk da tabbata ba a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai an haka abin da yake hadisin amma kawai ka da hannunka akan ƙasa ka samu fuskarka ka samu hannunka ka shafa ka gama ka bi umarnin manzon Allah sai kawai ka je kai kan wajen goje bayan gida ne da hoji mun muku bayani cewa ko hoje da ji ka sa ba za ta daina doyi ba tunda ka riga kai kaki kuma ya dan shi tafi gefe amma an ka shafa ku ɗaya ka wurgan ka taki ka katsewa ku ɗaya ka jefar ka katse ku uku ka jefar ka tayi kai kai kai mama kai sallah amma da za a sun suna dubu rasa doyi za a ji tana yi amma kai ne ka bi umarnin manzon Allah na cewa ayi amfani da hoji uku a goji to amma su malaman sun suka ce wai idan hoji uku bai tsarkake ba a kara mutum ya mai da dubbar sa kace tis ana goje tis in ba ruwa aka shekara za aka rasa ruwa wata uku ai mutum sai goje dubbar sa sai ta jini saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama inji imam ibn hajar asqalani a cikin fatawul bari yace umarni ya baya yace a goje to uku in ta goje to uku ka bi Allah ka bi annabi kuma ka kubuta a lahira kuma lahira ta tsaya gaban Allah to nawa annabi yace ka goga to uku ka goga to uku eh to wace sai kuma da ka goga to bakwai sai ka yi bayanin wanda ya sa ka goga to bakwai ba ya ce sai je nemo masa abun gogewa ba guda uku sai sahabin ya samo dutse biyu da kashin dabba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dutsen biyu ya wurgi da kashin dabba saboda haka ya nuna kenan hojin ake amfani da shi ba kashin dabba ba ainihin wato wannan shine bayani faslu fi hadisi sallallahu alaihi wa sallama fi salati karantawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dangane ga abin da ya shafi sallah mun muku bayani a duk ibadar da Allah yake so a yi sallah ce ta fi kowace yawa da muhimmanci in ka ɗauke tauhidi wanda shi a zuciya ke tafiya duk ayyukan fili ba wanda ya kai sallah ana sallah lokacin yaki ana sallah in ba a da lafiya ana sallah a cikin ruwa cikin jirgin ruwa ana yi a jirgin sama ana yi a jirgin ƙasa ana a kan doki a kan jaki a kan alfadari ana yi a kan babur ma kai na fula a kan keke ma sai kai duk inda ta fuskanta tun da annabi ya yi a kan doki ya yi a kan jaki ya yi a kan alfadari abdullahi bin umar yana wuce a kan jaki yana tafiya yana wuce in ya juya shi ya kabbara a gabas sai kuma ya juya duk inda ta fuskanta ya tafiya ana sallah ana sallah ana yaki kabbara wata ran kaɗai take ragewa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra's sai dai kai kabbara kawai ka nuna da kanka ana yaki ba damar ruku'u ba damar sujada ba damar zaman tafiya babu zakatul istiraha amma sallah ake ana yin sallah wa in kuntum farijalan aw rukbana Allah ce in kun firgita an tsorata ku ku ruga da gudu kuna sallah ko kuna san abin hawa kuna sallah in mutum ba shi da lafiya yana sallah da kwance yana sallah da ido in ya kabbara idan sa zai dinga kada a matsayin shi ne sallah yana kaddarawa a zuciyarsa gani kun a tsaye gani ne ruku'u duk abin da ake karantawa lokacin da ya kaddara ya ruku'u sai ya kaddara a haka zai sallah har ya gaba inna ima'an ko yake kira sallah ta imani sannan ana sallah ranar juma'a sallah ake ranar idi duka jin sallah ake in ruwa aka rasa sallah za a yi in aka rasa in rana ta yi kusufi sallah za a yi in wata ya kusufi sallah za a yi in mutum yana da bukata a wajen Allah yana son a zaba masa abin da ya fi alkhairi sallah zai yi ko ba haka ba in mutum ainihin wato yana so ainihin wato Allah ya masa gafara daga wani zunubi da ya shi ma ya zo ya sallah raka'a biyu idan kun ga sallah ta shiga ko da yaushe ga sallolin da suke faruwa kullum rawatib ga kuma sallolin da suke maimaituwa lokaci bayan lokaci kullum mutum yana zaman gida yana yin sallar farilla raka'a goma sha bakwai a ranar juma'a ita ce take zama goma sha biyar amma kullum raka'a goma sha bakwai mutum yake a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu raka'a goma sha bakwai kenan a lokacin tafiya sai aka rage ma raka'a shida dawo sha ɗaya a zahar an rage ta ta dawo biyu la'asar an rage ta ta dawo biyu isha ta dawo biyu dan haka sallah uku kawai ake wa kasaru a zahar la'asar isha ba a yi wa magariba da asuba kasaru yadda ake yin sa a zaman gida haka ake yin sa a lokacin tafiya to waɗannan su ne suke mai mai kullum kullum ne sai mutum ya yi raka a goma sha bakwai ɗin nan in ya yi tafiya an rage masa shida ta dawo nawa wanda ranar juma'a dan juma'a raka a biyu ce kuma shi take tsayawa a matsayin azahar sai idan mutum ya rasa azhar ya rasa juma'a sai raka'a hudu wannan shine abin da aka yi bayani sannan in ka tashi tun daga farkawarka har zuwa komawarka kwantawa sallah ce take binka kana farkawa me za ka yi in an kira abin nan alfijir ya keto a sa'atan fajr raka'a biyu wanda annabi ya ce kafi duniya da abin da ke cikin ta ka fito kai asuba rana na fitowa sai kai duha duha din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita da sigogi biyar za ka iya raka'a goma sha biyu ya tabbata hadisi za ka iya raka'a takwas ya tabbata hadisi za ka iya raka'a shida za ka iya hudu za ka iya biyu kaga daga nan sai azhar kafin azhar akwai nafila hudu ko biyu bayan azhar akwai hudu ko biyu kafin la'asar akwai raka'a hudu wanda ya zo a hadisi ingantacce za mu zo kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka ji kan duk wanda ya salla raka'a hudu kafin la'asar Allah kai mar rahama kowaye yayi ta zaka ne neman rahama sai raka'a hudu kafin la'asar bayan la'asar mubasharatan kafin rana kana haskanta za ka iya yin sallah raka'a biyu mubasharatan bayan ka yi sallar la'asar amma rana ta fara ja haramun ne amma ba ta fara ja ba za ta iya yin nafila a nan lokacin ya tabbata hadisi cikin sahihul jami'u sahih sayyidina ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya yin sallar nafila bayan la'asar mubasharatan amma da rana ta fara ja da daidai faduwarta da kuma ta fara ja a lokacin ba a nafila sai mai sababi kamar shiga masallaci amma ba mai sababi ba ba a yi rana na faduwa ma akwai hadisin bukhari sallu qabla al-maghrib liman sha'a bayan magariba akwai raka'a biyu akallanta ko ko mutum yayi da yawa bayan isa kuma ga raka'a biyu sannan kuma ga raka'a goma sha ɗaya da daddare da kuma raka'a biyu ta rage hanya bayan mutum ya farka in asuba ba sai ba duk wannan ta kirga za ga nafin fili ne sun fi raka'a hamsin wanda inda za ka rike su kullum za ka yi su wanda kuma wanda suke zuwa kamar salatul tasbih wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ta ko so ɗaya a rayuwarka ko so ɗaya ka yi ta ko kai so ɗaya a shekara duk shekara ka yi so ɗaya ko duk wata ka yi so ɗaya ko duk sati ka yi so ɗaya ko za ka iya kullum ka yi Allah zai yafe ma zunubin ka na da da na yanzu da wanda zai zo da wanda ya wuce haka ya gaya ma Abbas na su tasbih sai albani ya kaɗi rukunta gaba ɗaya a cikin littafin nan nasa Habibu Tarjib wa Tarhib da kuma sunan na Abi na Ibn Majah da sanadi ingantacce haka Imam Suyuti ya wallafa littafi ya tattaro hanyoyin gabaki ɗaya na wannan sallah din da wasu hanyoyin ba su inganta ba sun inganta sai mutum ya ga hanyoyin musu inganta ba sai wa sallah hukuncin bata inganta ba in kuma ya ga hanyoyin da suka inganta sai mata hukuncin ta inganta to sai malamin ya zo ya tattara hanyoyin ga baki ɗaya ce to a daina rigima ga hanyoyin ga baki ɗaya ga wanda suka inganta ga wanda ba su inganta ba duk wannan yana daga cikin salloli waɗanda suke maimaituwa a kullum ko da yaushe yace hadayhu sallallahu alaihi wa sallama fi salati wa kana sallallahu alaihi wa sallam إذا قام إلى الصلاة قال كما ظن الله يتاجي زي سلا قال شيء شيء الله أكبر wannan shine shiga sallah da abu biyu ake shiga sallah da kabbara da daga hannu biyun nan da su ake shiga sallah da kuma niyya a zuciya uku kenan niyyan nan ba wai sa za ka yi nawaitu ada as-salati kaza kaza fi masjidi kaza ma imamu kaza alama zahabu kaza zuhuran fi yawmul ithnain salisa akara min sahari kaza akwai waɗanda saboda tsaban gwaninta sai sun gaya wa Allah yau rana kaza ce ga watan kaza zan yi sallah a masallacin kala ala mazhabi imam malik sallah a zahar sai bayan liman wani wai za ka wannan duk Allah ya san komai kawai a zuciyarka ta yi a zahar a zahar za ka yi tun daga ɗauko butarka a zuciyarka niyyar sallah kuma niyyar nan dama wa inna malikul limut imana wal niyyatu mahalluha al qalb a cikin zuciya ke niyya ba da ainihin fatan baki ba ta bata baki ne mutum ya zo ya ce na yi niyyar yin sallah kaza kada wani littafi wa majmu'ul yati masailul ibadat wannan bid'a ne kasa kasa littafin daga bangon zuwa bango duk bid'a ne saboda haka a zuci ake abu uku kenan ɗaya a zuci ɗaya da baki ɗaya da hannu kaga mutum ya hada aiki uku bil qalbi wal lisani wal wal jawarih zuciyarka daniya hannunka kayi suranda da Allah bakinsa kuma yana cewa babu mai girma sai Allah sannan lafazin Allahu Akbar da shi za amfani duk wanda ya amfani da wani lafazi ko da ma'anarsu ɗaya da Allahu Akbar Allah ba zai karɓa ba misali mutum yace Allahu A'zam ko Allahu Akram ko Allahu Azal kaga duk wanda yana nuna girma ga Allah amma kuma wani annabi ya amfani da shi wa kabbirhu takbira Allahu Akbar dan haka wajen shiga sallah mutum yana da siga uku duk wacce kai a sunna yayi za ka iya daga hannu sai ka kawo shi nan ka sauke sai ka ce Allahu akbar ma'ana daga hannun ya riga kabbara in kai haka yayi za kuma ka fara iya yin kabbara Allahu akbar sai ka gama kabbara kaf kana sai ka daga hannunka siga biyu kenan za kuma ka iya hada su gaba daya hannunka da kabbara su tafi tare Allahu akbar kaga da hannun da kabbara sun tafi tare to duk wanda kai a cikin ukun nan ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar da haka ga yadda abin yake na ce ku zo da sifatu salatin nabi ko ya faɗa mana bai sanan mana
Assalamu alaikum. Mota Mercedes 190 mai lambar AA 731 ringin ya rage wani zai fita.
86 sifatu salatin nabi a sifatu rubu na ce a zo da sifatu salatin nabi waɗanda suka ji gasu sun zo da shi ko su zo da shi wajen at-takbir abin da muka faɗa guda hudu na cewa ana shiga sallah ne da siga uku yace kana kuma kana sallallahu alaihi wa sallama yastaftihu salata bi qawlihi Allahu akbar wa amara bi zalika al musii'a salatahu kama taqaddama wa qala innahu la tatimmu salatu li ahadin min an-nas hatta yatawadda'a fayaba'u al-wudu'a mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar ثم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم صلى بذاك ما تكتيبا هذا النبي كما تصلى ده مكلي الولاء لا فيها ita مكلنتا idan ka ga ba za a shiga sallah ba ba mukulli yin alwala shi ne mukullinta haramarta kuma ita ce kabbara warware ta fita daga cikinta kuma shi ne sallama duk abin da kake a cikin sallah kafin kai sallama a cikin sallah sunansa amma bayan ta yi sallama duk abin da kai a wajen sallah sunansa za ka sallama ita ce bambanci tsakanin cikin sallah a wajen sallah in kai kabbara ka shiga sallah in kai sallama ka fita daga sallah haka duk abin da ya faru tsakanin kabbara harama zuwa sallama a cikin sallah aka yi za ka mutum ya tusa a wannan tsakanin yaya ba alwala ba sallah domin yawa an yi ragas to sai ce anan wa kana yarfa'u sautahu bit takbir kafaran nan annabi yana yin ta asiri Allahu akbar anan gurin ismul jalala zaka yi mata tafsir Allah sai ka cika nan ɗinka da isra kuma ɗinka guda biyu Allahu ba Allahu akbar ita ce alƙaƙe Allah Allah اسم الجلالة نيم فخم ديك فخر ماش الله الله أكبر حاف أنم إن أتقل ألف ليني كاشي لفتح حادثة شيني أعق يا أو بكولا dan haka ba rufa zai a ce aku a kodin da suke rufa a kan wannan kafin din saboda ta kafin ne aka yi masa sukuni alifun ne fatka din nan zai auri zai auri ne zai auri kafin ko ba haka ba kafin kuma yana aqsan lisan shine yake bin sa yana wannan yana aqsan lisan aqsan lisan qaribun min al hal anan kafin yake da kafin da kafin suna kusa kusa sai dai kafin ya fi shiga ciki fiye da kafin suna can karshen harshe kaf kaf kaf kaga wannan yana can kusan nisa qaribun min al jaw kan ciki wannan kuma ka ka a ka a saboda ka suna kusa da kusa to shi ake so ai maskuni ba din nan fuka ce a kanta ba kuma rufa ce abin da yasa ake daure ba din saboda madda saboda asakku ko za a tsaya a gurin za a abin nan akwai arzu listukun kuke kiransa ko kuke kiransa Allahu akbar saboda tsaya wanda za ka yi ne sai ka daure ba din dan haka babu alif tsakanin ba da ra wasu cewa Allahu akbar wannan alifin an ƙara shi ne dan haka ya ɓata ma'anar tunda akbaru ala wazani af'alu af'alu mubtada ne da khabar Allahu mubtada akbar khabar mubtada saboda haka mubtada ne da khabar ba yadda za ka ka abin nan za ka kula da wajen yi makafin rufa da kuma wajen jan maddin bayi Allahu akbar ba aku aku aku bar wannan kuskure ne kuma ismul jalala za ka yi masa tafsiri ka cika kumatunka guda biyu da iska lokacin da kake faɗansa Allah Allah kafin zai ba su ce aka aka ba a gani aka ta zama kalkala kenan ai kalkala ma ba a karkatar da ita zuwa ga fataha ko rufa'a ko ko kasra kalkala asalin kalkala ai shine a tsora tukunya akan murhu tana zababbaka shi ya kika ta kalkalatul kujuru alanna ma'ana tana karkadawa kaga lahiya mutaharrika wa lahiya sakina saboda haka karkadawa da tukunya take akan murhu shi ake kira kalkala haka kalkala abinda ba fataha ba ba rufa'a ba ba kasra ba shi ake ba kuma sukuni ba shi ake kira kalkala to kun ga ashe kenan kafin anan baya cikin hurufin kalkala guda biyar ko don haka za a za a fito da sukunin sa a fili ak akbar zaka ba aku ko aka ita ce aka kaga kamar ka karkatar da shi zuwa ga fatha kenan in ka ce aku ka karkatar da shi zuwa ga in ka ce aki ka karkatar da shi zuwa ga kasra kenan amma to Allahu aki aku aka shi ba to wannan ita ce kabbara wacce da ita ake shiga sallah shine aka ce wa kana idza marja rafa'a abubakar sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu sautahu yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi da lafiya muryarsa ba ta isa sai Abubakar Siddiq ya daga muryarsa din ya sanarwa da waɗanda suke baya kun ga ke kenan ladanci asali mutum ya ɗaga murya ana yin sa da sharaɗi idan muryar liman ba za ta zama da waɗanda suke baya ba yanzu ku an samu loudspeaker wacce za ka gani za ka sautin liman ya isar da mutane idan liman yana isar da mutane sautin su suna ji kai kuma ka ɗaga murya ka sake sanar da mutane to mazhabin malik wasu sun ce sallaka ba kai ba yana na cikin sharhin muftasa shi ladanin ba sallaka ba kai ba don haka ne a hadisi manzo Allah yake cewa idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar idan liman yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar to shi ne daga hannu muka ce sufa uku ne wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu wanda zai zo a hadisin bukhari da sa'i da bukhari da abu dauda to kada hannun nan na ibnu qayyim ci gaba da ibnu qayyim zai ƙara mana bayani akan wannan walam yaqul shay'an qablaha kafin Allahu akbar ba a rawaito manzon Allah ya faɗi wani abu ba wala talaffaza bin niyyata al-batta ba a taba ji annabi ya ce Allahumma ni nawaitu salati kaza ba wala kana usalli lillahi salata kaza mustaqbil al-qibla arba'a raka'at imaman aw ma'munan kun ga ce ana yi kenan mutum yace ina yin sallah ga Allah ina da fuskanta al-qibla kuma raka hudu zan yi kuma ni ne liman ko ni mamu ne wace ya ga Allah shi mamu ne wala qala ada'an wala qada'an bai ce Allahumma inni nawaitu ada'a salati ko qada'a salati duk bai ce ba wala faradal waqti ko bai ce nayi ne yin faradal iqtida'a bil imam duk bai ce ba wa hadhihi asharu bid'ah wannan bid'o'i ne ga sunan guda goma sir lam yanqal lam yanqul anhu ahadun haqq بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها yake ba wasu irwaito da sanadi ingantacce ko sanadin da bai inganta ba ko da sanadi ko murtali da lafazi kwaya ɗaya daga cikin bidiyoyin nan goma duk annabi bai ci ba kuma bai yi ba wala an ahadin min ashabi babu ɗaya daga cikin sahabbansa da yake ɗaya daga cikin bidiyoyin nan goma wala tasahu ahadin min ashabiina ko ba ga ɗaya daga cikin tabi'ai ya dauki wannan ya kauta kashi yana yi ba wala a'immatul arba'atu imam malik bai ce ai ba kai dan malikiya ne imam ahmad bai ce ban kai dan hanbaliya ne imam abu hanifa bai ce ban kai dan hanafiya ne imam shafi'i bai ce ban kai dan shafi'iya ne وإنما غر بعض الم- بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في صلاته yace abin da ya yaudari sashin waɗanda suka zo a baya wata magana da aka ciro daga Imam Shafi'i yace innaha laysat tasiyani yace sallah ba kamar azumi take ba wala yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikr mutum baya shiga sallah sai da ambatan Allah فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وان ya dauka abinda Imam Shafi'i yake faɗa cewa ba a shiga sallah sai da sai da ambatan Allah ambatan Allah shine Allahu akbar wani ya fassara shi da niyya wa inna ma arada Shafi'i rahimahullah bil dhikri takbiratul ihram laysa illa ba abinda yake nufi fa sai kabbara harama wa kaifa yastahibbu Shafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi salatin wahidatin ina kafa za a dangana wa imamu shafi'i cewa ya so a yi abin da annabi bai ba wala ahadun min khulafa'ihi wa ashabihi abubakar umar usman ali bai ba sahabbai duka ba su ba wa hadha hadihum wa siratuhum wannan shine karantar wasu kuma wannan shine hanyar su wa in awjadana ahadun harfan wahidan anhum fi zalika qabilnahu duk wanda ya samo mana harafi ɗaya tas cewa sahabbai sun yi niyya ko sun yi wannan abin a fili to za mu karba wa qabalnahu bit taslim wal qabul kuma za mu fuskance shi da miƙa wuya da kuma karba wala hadaya akmalu min hadihim domin mu muna itikadi babu wata shiriya da ta kai shiriyar da annabi ya ya ba sahabbai akai wala sunnata illa ma talaqahu an ashabi shar'i sallallahu alaihi wa sallam babu kuma wata hanyar tsira sai abin da aka karbo daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kana da'abuhu fi ihramihi lafzata Allahu akbar la ghayraha abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa in zai shiga sallah Allahu akbar wa lam yanqul ahadun anhu siwaha ba a ciro wata kalma ba wacce annabi yake amfani da ita in ba wannan ba wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi'i manzon Allah yana ɗaga hannunsa ya buɗe in yatsunsa ya haka da ko sun ce suka uku ne za ka yi ɗaya kusa da ƙirjinka ɗaya kusa da kunnanka kusa da kafaɗarka da kuma kusa da kunnanka amma za mu ji bayanin da zai a nan mustaqbilan biha al-qibla kuma ya fuskanci gabas da ita haka ba sama hannunka zai kalla ba gabas zai kalla yadda dai ake suranda ka san ko a yaki sai haka ta kyale ka in dai an san ka'idar yaki sai dan yakin fauda ake ashwaiya amma in dai ana yaki na ka'ida duk sojan da ya haka to yayi suranda ana kaji kauya ka yarda da duk abin da aka yi ma to ke sa ake wa Allah suranda ka ni kauya ga Allah ka nuna baka isa ba fa duk mai mulki da mai sarauta da mai kuɗi da mai ilimi ya je gaban Allah sai yayi suranda sabu mu isa ba Allah mun zo gaban ka da haka haka in yatsu mutum za su kalli za su kalli sama ne in yatsun nan kuma tafin hannunsa ya kalli gabas mustaqbilan biha al-qibla ila furu'i uzunaihi har su zo daidai da rafkan wato abin nan ɗinsa wato abin nan haka kunnuwansa wa ruya ila mankibaihi wata waye ta zo cewa zuwa kafaɗinsa ne fa abu حميد الصائدي ومن معه قالوا أبو حميد الصائدي وأن السكارة دي سنتي حتى يحاذي بهما المنكبين حتى متن يابو جيدي كافأ الصدفو وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر لا حيال أذنيدي يكم يتزوى ذا جيدي قوفا كننك وقال البراء قريبا من أذنيدي يكم براء يتزوى جيدي كننك وقيل هو من العمل المخير فيه wasu kuma suka ce a an baka zaɓi ne duk wanda kai a cikin nan in kai haka na daidai nan ɗin ka ya zama yana daidai ka faɗarka za ka ga kuma nan ɗin ya zo daidai kunnen ka kaga ka haɗa biyun kenan haka wasu malamai suka ce in kai haka za ka ga nan wajen kuɗin ka yana daidai ka faɗarka sannan kuma zan ɗansar ɗin ya ɗansar yana daidai